العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da huwacewarsa mun sake haduwa a wannan majalisi na masjid sunna da ke titin sardauna cikin garin azare a jihar bauchi inda muke haɗuwa don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma ga wani hali muna karatu cikin rabin ashani ila ma'anin alƙur'an da shekha wa bakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka yau ashirin da shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yau za mu tashi cikin sabuwar sura suratul zariya suratul zariya ta kuna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa wannan sura ayoyin ta 60 ne jigon da take karantarwa kuma shine tabbatar da wato faruwar alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amura na duniya da lahira da kuma abin da Allah ta'ala ya alkawarinta ya tabbatar abin da zai samu jama'a imma da alkhairi ko kuma akasinsa malin ce iftata hati suratu bi bayani da la'ilil ba'ath surata buɗe da yin bayanin dalilai da ke nuna za a yi tashin alkiyama a bi ta lalata wannan duk surori makiya za ka ga suna magana ne a kayan tabbatar da tashin alkiyama saboda shi ne babban abin da ƙwarishawa suke mamaki a ce yanzu za a sake tashi a kowace rayuwa shi ne babban abin da suke inkari in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthin to shi saka ayoyin alqur'ani suke ta zuwa waɗanda suke na makka nan domin a tabbatar musu cewa kiyaman nan da suka yi karanta akwai ta wa qulil ma'adi kuma surar ta fara da bayanin cewa akwai makoma aka fara ma bil qasmi ala huduthihi bi arba'ati umur aka rantsuwa cewa waɗannan ababen za su faru kuma sai aka buga misalai da waɗansu abubuwa guda hudu domin su nuna cewa eh alkiyama tabbas ce sai aka yi rantsuwa da waɗannan abubuwa guda hudu wani su ne arya wato iska iska ne wannan da take kaɗawa wasu habu ko wasu habu da kuma jiragen zai wasu kunu da kuma jiragen kasa ma'ana jiragen ruwa wal mala'ika da kuma mala'iku da waɗannan ne Allah ta'ala ya fara yin rantsuwa a cikin wannan sura kamar yadda za mu ji wa abdalat maza'iman mukaththibin bil ba'th kuma ta rushe raye-rayen masu ƙaryata tashin alkiyaman nan وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم da waɗanda suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ramihim bi annahum yaquluna bi ghayr tathabbutin kuma aka ma jefe su cewa ai su masu ƙaryata alƙiyama suna kuma ƙaryata annabi abinda duk suke faɗa suna faɗan shi ne wanda babu tabbas wa wa'idihim bil azabi yuftinuhum kuma Allah ta'ala zai bi da musun wa'adi na azaba wadda za ta fitine su a kiyama wa wa'adil mu'minina bi na'imil khuld kuma Allah ta'ala zai bi da yin alƙawari mai daɗi ga mu'minai game da ni'ima da wamamiya wa dhikr mastahaqqu bihi tilka daraja min al-iman wal ihsan har ma Allah ya ambaci abin da ya sanya su mu'mini suka cancanci wannan matsayi saboda imaninsu ne da kuma kyautata ayyuka da su kai thumma tahaddathat suratul karima sannan wannan sura mai daraja sai ta kuma yin batu an dalailul qudrati wal wahdaniyya kan dalilai da suke tabbatar da kudura ta ubangiji da kuma kadaituwar Allah subhanahu wata'ala fi hadhal kaunil fasihi a cikin wannan halitta da Allah yayi ta sama da ƙasa mai faɗi fi sima fi sama'ihi wa ardihi Allah ya kadaita wajen ikonsa ya kadaita wajen cancantar sa abota masa a sama da kuma ƙasa wanda duka mallakarsa ne wa fi khalqil insani da kuma halittar dan adam ma da Allah yayi ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام سنوانا سورة ذات شروع وقوموا وجن ينبتو أكن قصصي نمن زني ما سدرجة الله أيكو قبل منظور محمد صلى الله عليه وسلم وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم ذاكو أبيه دا أمتا مسيد azzaluman al'ummomi da suka shuɗe suka rika dangane da annabawan da aka aika musu wajen karetawa wa ma halla bihim min al'azabi wad dima'a kuma da abin da Allah ta'ala ya biye wanda azaba ta auka musu da kuma darkakewa fa zakarat qissata ibrahim wa lut wannan sura ta ambaci kissan annabi ibrahim ta ambaci kissan annabi Lut wa kissata Musa wa qaumi Ad wa Thamud wa qaumi Nuh ta ma ambaci kissan annabi Musa da kuma Adawa Samudawa da mutanen annabi Nuh alaihi salam wa kana fil hadith an qisasi haula'i rusul ma'a aqwamihim sai kasance wannan labari da Allah ta'ala ya bada da ƙisoshin waɗannan annabawa da waɗannan manzanni tare da mutanensu yadda suke gwagwarmaya tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallama amma yalqahu min azaqawmihi sai zamanto rara shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da shi ma zai fuskanta na tsangwamar mutanensa kare tashi su cutar da shi su faɗa abin da dusar ga dama to an rarashe shi da waɗannan kisoshi ختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنسان والجن إتوانا سورة بدرجة سيكما كرشنتا تشكتي دائم بياني نمنفا da Allah ta'ala ya halarci mutum da aljani menene wannan manufa wa huwa ma'rifatullahi shine su san Allah din tukunna wa ibadatihi kuma su bauta ma Allah din wa tauhidihi su kadaita shi kuma wajen bautan nan wal ikhlas lahu yazan in za su yi bautar sun tsarkake niyya domin sa wannan shine shimfiɗa dangane da ita wannan sura na abin da ta kunsa za mu taɓa abin da za mu taɓa a ciki insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka malami Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
Allah ta'ala ya fara da rantsuwa sai da jera rantsuwoyi guda hudu Allah maɗaukaki yana da iko ya rantsa da halittarsa amma shi bawan Allah shi ne ba zai rantsa da komai ba sai da Allah ne man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut in za ka yi rantsuwa sai dai ka rantsa da Allah subhanahu wa ta'ala ko ka kame bakinka amma shi Allah ya kan yi rantsuwa da kansa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in kaga Allah ya rantsuwa da kansa ce wa rabbis samawati Allah yana rantsuwa da kansa kuma yana rantsuwa da abin da ya so har rayuwar annabi Allah ya rantsuwa da ya ce ce la amruka kuma Allah yana yin rantsuwa da duk halitta kamar yadda nan ma ya yi rantsuwa da halittunsa har kashi hudu Allah ta'ala ya ce wa zariyati zarwa ina rantsuwa da iska wadda take buga kula irin iska da take zuwa huu kaga ta tada kula ta tarnake to sai Allah ya rantsuwa da irin wannan iska ita ce azamiyat هي الرياح تذوب التراب وغيره iskar da take tada wato ƙasa ta turnuke da wasu abubuwan ma wanda ba ƙasa ba tuta ɗiba turnukar zarwar masdar ne wa yuqalu tazrihi zaryan ay tahubbu bihi wato tana buga wannan turbaya din Allah madaukaki ya rantsuwa da iska wacce take tada kula falhamilati wikra kuma ina rantsuwa da waɗanda suke ɗaukan nauyi me kenan Allah ya yi rantsuwa da kuma giragizai waɗanda suke ɗaukan nauyin ruwa giragizai da suke ɗaukan ruwa mai nauyi ruwa mai nauyi wanda in ya zo zubo daga sama zai tada kogi kaga kogi yana gudana kaga ƙorama ta cika amma a sararin saman gashi nan kamar iska yake jirgi da zai ratsa ta cikinsa ba za ka gane an ratsa ta cikin ba sai dai kaga alamunsa kawai kuma ruwa abu ne wanda yake mai nauyi to giragizai suke ɗauke da shi allah maɗaukaki sai ya rantsuwa da girgije wanda yake ɗaukar ruwa mai nauyi ai a suhubu ta hamilul ma'a wikran ai thikla wato Allah ya rantsuwa da giragizai da suke ɗaukar ruwa wanda yake ma'abocin nauyi faljamiyati yusra kuma Allah ta'ala har ilo ya yi rantsuwa da masu gudana cikin sauƙi menene masu gudana cikin sauƙi wato jiragen ruwa a sufunu kenan jiragen ruwa waɗanda suke gudana a kayan teku cikin sauki a sufunu ta jirin alawajen hilmai a bisa ruwa din nauyinta za ka ga jirgin ruwa da za a masa lodi a daɗe ana lodin kayayyaki kwantena-kwantena an cusa ƙarafa masu nauyi an ɗaibi abubuwa masu nauyi duk an zuzzuba sai a zo a tara su a kayan jirgin ruwa jirgin ruwa kuma sai ya ratsa ta cikin teku ya kai shi zuwa ga wani waje ba tare da jirgin ya nutse ba amma da za a ɗauko ɗaiɗaikon ababen da ya lodo in aka jefa su kuma sai su nutse kuma duk nauyin da yake da shi Allah ta'ala sai dinga kada shi da iska da take tahowa sai ta dinga kada shi tun zamanin dama kafin a yi masu injina suna sanya tambol a sama wanda da shine iska take kada su to kaga faljariyati yusra Allah ya rantsuwa wannan fa duka kudura ce ta ubangiji in muka kula da wannan iska ce ba kawai baka san meye iskar ba shakar da kake yi a yanzu haka kace zaka kama iskar ba zaka iya kama ta ba ko zaka kama baka ma ganta ba a lokacin da kaga iska sai dai in ta dauko wani abu shine zaka ganta daga can idan tana tahowa ta ɗebo ƙura wazzariyatin kenan ta turnike da ƙura to sai ka hango ƙura ka ce ta ga iska can tana zuwa amma da za a ɗebe ba ta ɗebo ƙura ba Allah ya kaɗo ta haka salin alin wallahi sai ta zo kawai a sha wahala in a irin ta haka aika wa adawa busasshiyar iska arwihal aqim iskar da babu moisture a cikinta al'aqim busasshiya bakarariya babu danshi a cikinta to Allah subhanahu wata'ala kuma yayi rantsuwa da giragizai ga su suna yawo a sararin sama dauke da ruwa mai nauyi kuma sai su zubo da ruwa ga jirgi da yake dauke da kaya masu nauyi da za su iya nutsewa amma Allah ya hana su nutsewa duk an hallara kuma suna tafiya cikin sauki akan teku bisa hulati cikin sauki cewa masdar ne fi mawdi'il hal ay muyassara wadda aka sauƙaƙa tafiyarta idan tsuwa ta hudda Allah ta'ala yayi sai ce fal muqassimati amra ina rantsuwa da masu rarraba al'amari suwa kenan mala'ikun Allah Allah ya rantsuwa da mala'iku waɗanda suke rarraba al'amura abinda Allah ta'ala yake so ya gudana ya wakana yakan wakilta mala'iku mana yakan yi umarni ga mala'iku sai su aiwatar da wannan abu shi yasa sai kaga akwai mala'ika da yake busa rai akwai kuma mala'ika da yake amshewa rai akwai mala'ika da yake raba arziki akwai mala'ika da yake kawowa wahala akwai mala'ika da yake kawowa damana akwai mala'iku duk komai Allah ta'ala ya sanya mala'iku waɗanda ya musu umarni suna gudanarwa to kaga fal muqassimati amra waɗanda suke yana rantsuwa kuma har ilo da mala'iku waɗanda suke masu rarraba al'amura ai al mala'ikatu tuqsimul arzaqa waɗanda wato tuqsimul arzaqa wal amdara wa ghayriha waɗanda su ne suke raba arziki suke raba ruwa da duk waɗansu abubuwa bainal ibadi wal bilad a tsakanin bayi da tsakanin garuruwa wifqa amrillahi ta'ala gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya musu umarni su kuma ba sa shishigi abinda Allah ta'ala ya ce su yi shi suke yi la yasbiquna la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa yin zarfafiya game ga abin da Allah zai ambata musu umarninsa suke bi a kowane lokaci to Allah ta'ala ya rantse da waɗannan ababe waɗanda suke guda hudu wata rana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya tsaya yana jawabi a masallacin Kufa sai yake tan ambata wa mutane cewa wallahi ba abin da za ku tambaye ni dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face na muku bayaninta to sai wani ya taso zo ya zo sai yake tambayansa yace to ya amiral mu'minin me Allah yake nufi da wadhariyati dharwa sai yace aryahu iska ce fal hamilati wikra sai yace masa as-suhubu girgije ne fal jariyati yusra sai yace masa as-sukun jiragen ruwa ke nufi falmuqassimati amra sai ce ana nufin mala'iku kaga wannan yana daga cikin irin fassarar da sahabbai dama suka yi kuma haka abin ya dace haka an samu irin wannan fassara daga wajen da dama cikin sahabbai kamar yadda malam ya kawo ana to menene jawabul qasmi in an yi rantsuwa Allah baya rantsuwa haka kawai dole akwai wani muhimmin al'amari Allah bai bukatan yi rantsuwa to amma duk lokacin da Allah ta'ala kafin ya jawabi sai ya yi rantsuwa to tabbas wannan abin da zai biye baya na jawabin alal haƙiƙa girmansa ya kai gaya a wajen Allah yana jan kunnen bayansa don su kiyaye don haka nan jawabin kasmi a nan shi ne Allah ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la wannan shine jawabin da ya jawo har Allah ya rantsuwa guda hudun nan lallai abinda aka muku alƙawari da shi din nan ai wa'adahum bil wa'adahum bil ba'th wa ghayrihi abinda Allah ta'ala ya musu alƙawari na tashin alkiyama da duk wani alƙawari da Allah ya yi wanda ya bi shi zai san daɗi wanda bai bi shi ba zai samu azaba Allah ce la sadiq wallahi gaskiya ne gaskiya ne lawa'adun sadiqu gaskiya ne alƙawari ne na gaskiya domin dama waye kai Allah gaskiya zance wa man asdaqu min Allah qila ba wanda kai Allah gaskiya zance wa inna ad-din kuma lalle sakamako ad-din anan ana nufin aljaza sakamako ba'da sahaba ba'da al-hisab wato bayan an yi hisabi Allah ce lawaqi'un zai tabbata zai faru zai wakana la mahala babu makawa wallahi hisabin da sai an yi shi alhisab ba shine lissafi ba ba shi kanikanci kawai ce alhisab sai ce lissafi to a ranar kiyama za a yi lissafi za a ƙididdige aikin bayi sai a musu sakamako to sai Allah kuma ya sake biyewa da wata rantsuwar daban wancan an yi rantsuwa yanzu an samu jawabin rantsuwa Allah ta'ala sai ce was-sama'i zatil hubuk kuma har ilau ina yin rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi hubuk ai tara'iqun nujum hanyoyin da taurari suke bi kasan kowace tauraruwa akwai hanyarta da Allah ta'ala ce wa kullun fi falakin yasbahun kowace a cikin sararin samaniya na hanyoyinta nan ne take yin iyo take bibiya don haka kowace tauraruwa kan tafarkinta take tafiya duk yawan taurari ba sa karo da juna kowace Allah ta'ala ya sanya ta a hanyarta haka nan kamar yadda rana ita ma tana cikinsu take bibiyan hanyoyinta haka nan sauran ma duka duk yawansu kowace take bin hanyoyinta jamu habika ta tariƙa wa turuq wato idan an ce habika shine mufradinsa hubuk kamar yadda an ce tariƙa mufradinsa turuq jam'i kenan ai sahibatu turuq fil khalqa wato ma'abuciyar hanyoyi ne a halittar ta dama da Allah ya ko kuma ce fil khilqa a ɗabi'arta ka turuq fil ramli wato kamar hanyar da ake sanyawa a cikin rairayi idan ana tafiya idan ka bi hanya a cikin rairayi ai zai zana ko hanyar idan mutane sun bi nan wajen to zai zana to kamar haka su din ma suna da hanyoyinsu a sararin sama da Allah ya tsaga musu minha turqul mawasalat al-ikhbariyya sai ma da yace daga cikin irin wannan hubub da Allah ya ambata sama tana da shi daga nan ne aka same hanyoyi na sadar da labarai inda labai wato transmission yake gudana shi ma ai layi yake eh karka tsammata kawai in an watsa shi kenan waya yanzu waya in ka buga waya shikenan daga nan kawai bin iko ina take a'a ita ma akwai layin da take bi wayar ba waɗannan hanyoyin da Allah ya tsaga a sararin sama to nan ne dukkan waɗanda suke aiwatar da waɗansu abubuwa nan a kansa suke ɗorawa eh a kansa suke ɗorawa akwai wannan da ake ce su rayas misali kamar akwai cosmic rayas wajen yan physics ko akwai cosmic rayas wani wanda su kuma daga outer space suke Allah ya riga ya tsara su suke zuwa da radiation hanya kowace kuma da hanyarta wannan kuma sannan akwai wanda yake kamar communication rayas wanda su kuma da shi ne yawanci ake istimali wajen sadar da saƙonni da sauraronkinsu ko da misali ya ce space transmission da ake yi ko space communication duka irin waɗannan hanyoyin suke identifying sai su ɗora saƙonnin nasu yake bi ko satellites ɗin da ake amfani da su irin wannan hubub ɗin da Allah ya riga ya tsara a sararin sama wallahi kansu suke bi na'am eh kansu ba wani abu daban sun kaga ba kawai sun gane ne waɗannan ɗin to sai su ɗora communication ɗinsu a kai da haka sai dinga bi ta wannan layin sai kuma ya isa yadda za a je ko ya interpretin ɗinsa ko kuma a ya absorbing ɗinsa dole duk yana daga cikin kudura ta ubangiji shi ne nan malam ya bada misali ya ce kamar turkul muwasalatin ikhbariyya hanyoyi waɗanda ake sadar da labarai wal idha'iyya as-sautiyya wal mar'iyya ko kuma hanyoyin rediyo wanda ake ji da kuma wanda yake al mar'iyya kamar talabijin kenan wa ghayr zalik da makamantan waɗannan wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani Allah da yayi rantsuwa cewa sama ma'abukiyar hanyoyi ce Allah ya sanya mata hanyoyi ga wani abin mamaki yanzu jirgin sama da zaka ganshi sai ka tsammata cewa wai kawai sararin sama gashi nan kawai ko ina yake kutsawa a'a ba ko ina yake kutsawa ba su ma suna amfani da da da, da bearing akwai advanced bearing sun da suke amfani da shi wanda da shi ne zaka ga hanyoyi yanzu ko da wannan ka dauki glove irin dan abin nan da ake ma yan makaranta na wanda ake ce masa kwallon duniya ko wanda ake koyarwa su geography da makaranta wannan to kowanne ka dauka zaka ga akwai su zane da yawa a jiki za ga zanunnuka zanunnuka zanunnuka layuka masu yawa su ne waɗannan rayas ɗin da ake yi da irin waɗannan biyaran ɗin duk lissafin su ne a jiki kuma daga nan Allah aka gane sai aka ɗaɗɗora gashi to su ma da wannan suke amfani jirgin in ya tashi nan ɗin yake bi inda zai kauce to rada za ta nuna masa cewa to baka kauce shi saka abin da yake gabansu suna kula da shi su san cewa suna kan hanya ko ka sun kauce ba tafarki wannan ubangiji ne ya tsara musu a sama ba ƙasa bane inda zaka zo ka zuba kwalta da tsakuwa da waye da ƙasa a dandake a sa ashfal a yi wane ne da kwalbati da a'a na ubangiji gashi na so ba gani kai ba amma kuma ya sa layuka ya sa hanyoyin na kowanne da kake bukata Allah mai kudura to Allah subhanahu wataala da ya wannan rantsuwa da sama sai ce innakum lalle ku nan yana magana da kafiran larabawa da duk sauran kafirai ya ayyuhal kuffaru ku kafirai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qur'an game da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sha'anin qur'ani Allah ya ce lallai ku na fi ƙaunin mukhtalif kuna cikin magana mai saba wa juna magana ce mai cin karo da juna akan haka kuke ba ku tsaye da magana ɗaya dangane da annabi ba saboda magana ko ba ta gaskiya ba ce gaskiya ba ta canjawa ba ta daurawa amma su maganarsu na abin da suka ambaci qur'ani ko manzon Allah ta bambanta kila waɗansu suka faɗa fin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da annabi wasu suka ce sha'ir ai mawaƙi ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin anbiya bal qalu abudatu alamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal kaga nan sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mawaƙi ne ayoyi da yawa sun ambaci haka wani lokaci kuma suka ce sahir wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab wai matsafi ne ko wani tsananin ƙarya eh kaji ma abin da suka gaba annabi ba mutanen banza ne wani lokaci kuma suka ce kahin wai boka ne wakila anil qur'an dangane da alqur'ani kuma sai su ce shi'run sihrun kihana ko dai su ce alqur'anin waka ce ko su ce tsaki ne ko kuma su ce bokanci ne to kaga ba su samu magana guda ɗaya ba kuma su ne suka kira shi al'amin amintacce yaushe amintacce zai zama to kuma karza akwai ta na kuɗi ko an warware magana to dama duk da kin gaskiya haka yake abdullahi ibn salam Allah ya kara masa yarda sahabin annabi ne shi kuma yana cikin banu isra'ila babban malami ne na attawa lokacin da ya musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzon Allah kar a bayyana musu musulunci na ka kira su tukun ka tambaye su ni waye saboda mutanen banza ne na san su sai annabi ya aika aka kira su shugabannin banu nadir me za ku faɗa dangane da ibnu salam sai ka ce ibnu salam ai shugabanmu ne ɗan shugabanninmu mutumin kirki mai daraja suka kambama shi sai ya ce musu to Allah ya nusar da shi ya fahimci shari'a ta karkashin attaura ya imani da suka ce ina ibnu salam ne yadda da kai sai ibnu salam yana rakuɓe sai ya fito sai jaddada musu kalmar shahada a gabansu bayan sun yaye shi sai suka tashi a fusace yanzu kai me yasa zaka haka da sai ga dai musuluncin sa da gaske ne kuma sai suka tafi suna yaɗawa suna cewa safi da fa sun ce sayyiduna wa ibnu sayyidina shugaban mu ne dan shugaban mu alimuna bun alimina malamin mu ne dan malamin mu amma yanzu da ya nuna musulunci sai suka ce safihun ibnu sufaha ai wawa ne dan wawaye dama kage yanzu saboda abin ya canja yadda suke so sai suka canja wa mutum matsayi to haka lamarin yake mai san zuciya kullum baya ganin ka da ido daya lokacin da ka bi san zuciyarsa to kana daidai amma lokacin da ka kauce ma san zuciyarsa zai canja masu ainu
to shi saka annabi sallallahu alaihi wasallama quraishawa su ma suka basa haka da ai bai zo musu da sabon labari ba shi yasa suka jinjina masa akan ɗabi'arsa ta asali da suka shaida amma yanzu da ya zo da Qur'ani sai suka jefe shi da waɗannan maganganu suka ce sha'ir sahir kahinun Qur'ani suka ce shi'irun sihirun kihana to shine Allah ya ce innakum lafi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin wata magana wacce take mai saba ma juna Allah ta'ala ce yi ufaku an man ufik kuma ana kawar da wanda aka kawar ne gabarin annabi da alkur'ani wanda Allah bai nufe shi ya samu shirya ba shi ne wanda ake kawar da zuciyarsa ba zai yadda da annabi ba ba zai yadda da alkur'ani ba ay yusrafu anhu ay anin nabi sallallahu alaihi wasallama wal qur'ani ana kaudawa gabarin annabi da kuma alkur'ani ay anil imani bihi sikin imani da shi mal'ufik ai surifa anil hidaya wanda Allah ya kade zuciyarsa daga shari'a saboda kyauta ce ta Allah kuma shine yace wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shine yafi sani waye ya cancanta ya bashi shari'arsa ba haka kawai ake ba wa kowa ba shi yasa in Allah ya shiryar da kai ka zama musulmi yi kishin musuluncin nan ba akwai waɗansu suna nan ba ba abin da ba su tara ba a duniyar nan amma Allah ta'ala ya yi su su juta jahannama ne makamashin mutane suka mutu duk mulkin da suke da shi irin su fir'auna ya san Allah din ya san Musa gaskiya ne wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa ulwa sun san annabi Musa gaskiya ne a cikin zuciyarsu amma suka ki me yasa Allah bai ba su kyautar imani ba to kai aka baka kyautar musulunci kuma sai ka kantafi da shi rike shi da kyau sunnan annabi sai ka kiyashe sa manzon rahama da yake son manzon rahama yace abu alaiha bin nawajiz ku cizai ta da fika kar ku bari ta barku ku rike ta gamgam ku bi sunnar manzon Allah ila nihaya to kaga nan Allah ta'ala yace yufaku anhu man ufik an kauda wanda aka kauda ne ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato yufaku yusrafu kaudawa kamar yadda adawa suka gaya ma annabinsu wato kalu aje itana li ta'fikana an ali hatina fatina bi ma ta'iduna in kunta min as-sa'id li ta'fikana yanzu ka zo ne ka kauda mu daga kuma kan to nan aka ce yufaku wato wanda aka kawar daga yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya ce qutilal kharwasun to ku sani wancan abin da kuka dinga kagawa kuma kun san ƙarya ne kun san ba haka annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam wallahi sun san annabi ba haka yake ba shi ya saka lokacin ana yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya tafi ƙasar Sham kasuwanci lokacin shi kuma sarki Romawa ya tafi ƙasar Sham yana nan a Dimashqa sai ya aika ya ce a kira mutanen nan da suke kusan annabin nan wanda ya da'awar annabta aka je aka kira su hadisi yana nan a cikin bukhari farko-farkon littafinsa daga abu sufiya lokacin bai musulunta ba amma a cikin tambayoyin da hirakala ya yi ma abu sufiya sai yake cewa hal tattahimu na hubil kadhibi tunda kuke kun taba tuhumarsa da ƙarya sai ya ce tunda muke ba mu taba tuhumarsa da ƙarya ba lokacin ba abu sufiya bai musulunta ba ya ce tun da muke ba mu taɓa tuhumar sa ba me yasa ka ya ta faɗan gaskiya an ajiye jama'arsa don ya rakala ɗaurin gwarmai ya masa sai ya ce wane ne a cikin ku ya fi kusaci da wannan wanda ya dawar annabta abu su ya ce ni ne ai sun haɗu da annabi a kaka na barko kaka na biyar sai ya zo sun haɗa abdumana sai ya taso sai ya ce to tsaya a nan zan maka tambaya kuma ka gaya min gaskiya sai ya ce ku kuma ku matso kusa sai da suka matso sai ya ce to ku tsaya bayansa sai ga yawa tafintarsa don akwai interpreter tsakanin su ba yaran juna suke ji ba sai ga yawa tafintarsa sai ya ce ka gaya musu zan yi masa tambaya amma in yayi ƙarya su ce ƙarya yake yi to abu su fiye tsoron shi yana shugaban mutane ya yi magana ƙarya da zai ɓatunci a annabi kuma a koma gida a ce shugaba ya yi ƙarya shi ne ke jin kunya ya kasa yin ƙaryar da zai soki annabi shugaba ne ba a cikin kafarci yana bautar gumaka yana tsoron karye ƙarya a ambata a cikin jama'a su ga shugaba yau ya yi ƙarya to ina za mu sa namu ne yanzu shugabannin kaga shugaban al'umma sai ya karya dama lokacin ma da yake san karya ne kuma kuma wallaran kun san karya yake faɗa kuma ya san cewa kun san karya yake faɗa amma kuma kuna cewa haka ne haka ne haka yake to yanzu waye fi karya a cikin jama'a don Allah waye babban makarici sai ka kasa ganewa waye makarici to Allah subhanahu wataala ce qutilal kharwasun an tsine ma masu kagan ƙarya an tsine wa makareta qutilar kharwasun an tsine wa makareta ai lukinal kadhabun an tsine wa makareta ne Allah makareci tsinan ne ne bai haka da hada ka da ƙarya ina ruwanka sai sa zaka faɗi maganar da ba daidai ba faɗi gaskiya in zaka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka ja maka kariya haka idan ta mana gaskiya ya faɗa ko to da haka mutum ya faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya ba ka faɗi ba gara ka faɗi gaskiya a hukunta ka a kan kirkirya ka hukunta saboda za ka iya kuma faɗawa kamun ubangiji ka ga daga abin da aka faɗa Allah ce kutil kharwasul duk wannan an gaya masu waɗancan ƙwarashawa da suka ƙaga maganganu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce sha'irun sahirun kahinun to Allah ce an tsine musu lu'inal kadhabuna ashabul qawl al mukhtalif wadanda suke maganganun nan kala kala eh al-qurtubi yake cewa ya alladhina yatakharrasuna bima la ya'lamun su ne wadanda suke kaga abin da ba su sani ba to idan zaka aje yan facebook ne ka Allah ya ce ya tsine makaranta to idan zaka aje mutanen da za su zauna haka kawai sai su ƙara ƙarya sai su watsa ta cikin duniya annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wata arru'iya almanamiyya wani hadisin sa wanda bukhari ya kawo malaika jibril ya zo ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su biyu malaiku guda biyu malaika jibril da wani sai aka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka dinga nuna masa abubuwa a mafarki ne mafarkin annabawa gaskiya ne annabi ya faɗi nau'o'in azaba da ya gane wa wasu sai wuce ta wani mutum an kwantar da shi ga wani mala'ika na tsaye a kansa bi kalubin min hadidi da wata guduma ta bakin karfe ta wuta tana balbalin wuta an kwantar da shi an ɗaure shi a ƙasa mala'ika in ya ɗaga guduma ya duka kundukukinsa kuncinsa na dama sai ya haɗe da na hagu sannan sai ya sake juya shi ɗaya gefa sai ya duka na hagu na hagu sai ya haɗe da na dama sai ya sake juya shi na dama sai ya ga na dama ya sake ulkulowa ya sake fitowa haka yake ta masa duka kawai wannan azaba ce ta kabari fa ake masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya tambaya ce wannan wani ake masa kaza shi in waye ne duk inda aka zo in ya tambaya sai ce wannan kuma wane ne sai malaika ce masa in talik in talik mu tafi dai tukuna mu tafi sai da aka kammala kewayawa a cikin bayanin da yake masa na waɗanda ya gani wannan da na ambata yanzu sai ce masa huwa rajulun alladhi yusbihu fi baytihi yakdhibu al-kadhibata tablughu al-afaq
Mm.
shine mutumin da zai wayi gari a gidansa sai ya kaga ƙarya kuma ƙaryar ta kai san sa- sasannin duniya kaga a lokacin da annabi ya faɗa da sahabbai da sauran yan baya da suka zo a baya ba za su yi kyakkyawan idraki na mai ake nufi ba sun dai gaskanta abin da annabi ya faɗa mutum zai faɗi ƙarya kawai da safe a gidansa amma ta kai ko ina a cikin duniya amma yanzu mun mun gani ko Ainu.
mutum yana gidansa kawai sannan asuba ma bai tashi ba zai tashi ya hamma kawai abin da zai fara yi azkar ɗinsa shine ya ɗauko waya ya Mm.
ɗauko waya shi da zikirinsa ya bude ya bude facebook yana kwance kafin ma ya tashi ya sallah sai ya bi dudduba ya dudduba mai aka yi mai aka yi na tsaye gumin duniya shi ma wataƙila in ya ga wani abu sai ya sosa masa rai ya rubuta wani labarinsa na ƙarya Mm.
da ya gina akan zato sai shi ma sai ya watsa shi waɗanda suke sassan duniya sai su ga to shi annabi ya magana a kai ya jira abin da zai same shi wallahi akwai musulma wajen kare kariya ɗan uwa mai ƙoƙarin faɗan gaskiya don Allah Mm.
me ne laifin ka in ka faɗi gaskiya me ka rasa Allah ya ce kutilul kharasun an tsine wa makarata alladhina hum fi ghamratin sahun waɗanda suke ɗimuwa cikin jahilci ba su da yaƙini ba su da tabbas ba su ba- ba su tantance magana ba Mm.
gaskiya ba akwai wanda ba a faɗanta gaskiya ce amma wallahi ba a faɗa bai halatta a musulunci ka faɗe ta gaskiya ce kuma labari ne na gaskiya amma bai halatta a faɗe shi ba Mm.
to Allah ta'ala ya ce allazina hum fi ghamratin sahun wadanda suke himwa cikin jahilci ghamra ai jahalin kenan yughmiruhum wanda yake dimotar da su ya yake lullube su yughmiruhum wato yana lullube su sahun ai gafidun an amrul akhirah wadanda suka rakkana daga al'amarin lahira Allah ya ce yas'aluna ayyana yawmuddin wai irin waɗannan makaryatan wai irin waɗannan rakkanannun wai su ne har suke tambayan annabi suna cewa suna yin tambaya ay yas'aluna suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam istihamu istiham istihza tambaya ta izgili ayyana yawmuddin yaushe ne ne ranar sakamakon yaushe za ta tashi wasu ke tambayan annabi da izgili ai mata maji'uhu yaushe za ta zo wa jawabuhu yajibu jawabin ansar da za a ba shi ne eh za ta zo ai da ma ba wanda ya san yaushe tashi alkiyama za ta shi amma dai tabbas ce gaskiya ne amma wallahi ba wani wanda ya san tashi alkiyama eh la nabiyyun mursal la nabiyyun mursal wala malakul mukarrab ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja cikin halitta kuma shi mutum ne ba wanda yake mala'ika jibril daraja cikin mala'iku shine biyu mai biyewa annabi a daraja saura kuma da annabawa da mala'iku baya suka biyo amma na farko a daraja manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu a daraja mala'ika jibril kuma shi malamin manzon Allah ne Allah.
allamahu shadidul quwa shi yazo ya karantar da annabi haka Allah ya faɗa shine malamin sa kuma yazo yayi tambaya a almajiran sa a gaban jama'a gaban almajiran almajiran nasa ba su san wane ne ba ya tambaya ya ce ba ni labarin tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il kai da ka tambaye ni wanda aka tambaya da kuma wanda ya tambaya sani ba ma'ana yadda baka sani ba ni din ma ban sani ba to malaika jibril bai sani ba manzon Allah bai sani ba ba wanda ya san kiyama su wai so suke a gaya musu ka san da yawa cikin mutane ba sa yarda da hausai su yanzu wanda zai ka gaina sha baka gani ba idan misali a ce mutum duk in shedanci yake yi ma yana saba ma Allah wallahi daga wata musiba karza ta zo yanzu misali duk waɗanda suke iya shege tramol ne a'a shaye-shayen da ba tramol ba a'a fasikanci ne yanzu da ubangiji zai jarraba mutane da wata karasa a ga wani abu ya rikice a sama da zai tsorata mutane ko a ce a farfajiyar inda mutane suke su ji ƙasa ta yi girgiza a ce za a asarar nan ƙasa sai mu ji ta yi girgiza wasu gine-gine sun rushe allah ya ƙaddara lamu misali na yake badawa wallahi tallahi za ka ga wanda yake shegantaka ma ya dawo masallaci haka ne ko ba haka ba to kullum mutane wai sun so suke imaninsu ba za su inganta shi ba sai lokacin da suka ga Allah ya musu kashedi kai bari ta karisa mutumin da yake shedanci idan Allah ya kakaba masa wata jinya da ya rasa yadda zai yi an takura shi an takura shi kuma ga talauci yana gugasa wallahi sai ga mutum ya rasu da ya daina yin shege kai ta aikowa masallaci a taimaka masa da addu'a kai ta ganin sa a wajen darasi kuma da ka san mutumin banza ne kai kana murna ya shiryu amma daga jinyar ta kau kuma sai kaga an koma gidan jiya ba haka ne kada suke ba to ubangiji baya san haka Allah ta'ala yana so ne bawa ya yadda da ubangiji ba sai ya ga a shine cin jarabawa shi yasa aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ba sai sun ga abu ba ba za su yi imani to wasu qurayshawa suna so a gaya musu yaushe ne ne tashin alkiyama zai kasance Allah ta'ala sai ya ce ranar da alkiyama za ta kasance ita ce yawmahum 'ala an-nar yuftanun ita ce ranar da za a dinga azabtar da su a cikin wuta sai a gaya musu haka ai suna cewa yaushe ne da kiyama za ta tashi sai Allah ce a gaya musu ran da kiyama za ta tashi ita ce ranar da za a dinga babbaka su a cikin wuta ana azabtar da su yubtanuna ayu azabuna fiha za a azabtar da su a cikin wuta Allah ka tsare wa yuqalu lahum hina ta'zim lokacin da za a azabtar da su ko sai a ce musu zuqu fitnatakum kudan dan wannan azabar taku ai ta'zibakum هذا الذي كنتم به تستعجلون wannan azabar da kuka gamu da ita a yau ita ce wadda kuka kasance kuna gaugawar wai a kawo ta inda gaske ne to gashi ta zo kuna neman ta lafiyar duniya a duniya istihza'an saboda iski ina amfanin ba zuwa rai mutum idan ya mutu a kafirci aka sashi a wuta to me kafirci ya amfani da shi mutum idan ya matsa wa kansa ya bi Allah a nan duniya ya sha wahala ya kiye yi abin da abokai suke yi ya kiye yi abin da zuciya ta jashi ya tilasta wa kansa ana ce masa wawa ana ce masa ba wawayayye ba ana cewa sai ka je ka kare a gaya masa duk abin da za a faɗa amma ya ki ya dage wajen majalisar ilm yana bibiyan karatun alkur'ani yana bibiyan wajen karantarwa yana ƙoƙarin bin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a hakan ya tsira da duniya lafiya kuma ya samu kansa aljanna da ya rasa su waɗanda suke ga cewa su suka hore a duniya suka miƙe a duniya yanzu kuma su ne za su rika ganin sa suna sha'awa ko shi kuma yana wani wa kansa murna ta innahu kana li karim da ina da wani mugun aboki da na kuskura na biye masa da yanzu ni ma na zan a cikin wannan abu amma Allah ya tsare ni da rahamarsa ina jin daɗi yi fada da zuciyarka bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duniyar da jera zan bora Allah ya ba mu ikon cin jarraba nan za mu tsaya insha Allah kuma na manta wa da akwai tambaya guda uku da na so tam amsawa amma na manta gobe na amsa su insha Allah kuma in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu yi karatu a shi wannan wakil wata da izinin Allah ta'ala Allah ubangiji ya tsora abin da muka yi a misali insha Allah
ya ce
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kamar kullum an samu tallafi na bayan Allah da suke kawowa a baiwa marayu an samu kayayyaki a yau da kuma kudi naira dubu biyu jumlar kudin da aka kawo kenan sai waɗanda suka kawo kayayyaki daban-daban wata bayar allah ta kawo kayan mata set hasset biyu da hijabai biyu to da irinsu irinsu da wata ma mai suna aisha ta aiko kayan mata set hudu da salbi set daya akan Allah ba ta miji na gari kuma a cikin matas yara ma wani yaro maraya ya aiko naira dubu a saka shi a addu'a yana fama da rashin lafiya Allah ya yi masa to dai da waɗanda suka kawo yan kunne da takalma wata ta kawo hasset 37 na ɗan kunne sannan ta banki wasu mutane biyu bayan Allah sun saka kuɗi kamar haka akwai wanda ya sa naira biyar, akwai kuma wanda ya sa naira biyu. jumlar abin da aka saka a yau shine naira biyar. sai kuma akwai wata baiwar Allah wannan wani ɗanta ta tura can wajen aiki na sunanta nabi'u maman haruna daga unguwar cilankori ta aika da takalma na mata set hudu wato na mata hudu kenan ta ce abewa marayu sai kuma akwai manajan darakta na milla dynamics limited alhaji ali milla mai gero shi kuma ya kawo zakka ta naira dubu hamsin ya ce abewa kwamitin zakka sannan wani bawan allah ya kawo shinkafa kwano daya ya ce a biyo marar lafiyan nan da aka sanarwar da ya samu karaya san hatsarin mota to Allah ya masa da alkhairi sai kuma yanzu yanzu an turo min kudi ga su Alhaji Idris Babu Malam mai mai gishi ya kawo kudi naira dubu ashirin ya ce a baiwa kwamitin marayu to wannan Allah saka mata alkai naira sha biyar daga hannun wani yaro ya ce shi ma a sanya shi a cikin addu'a sannan akwai kuma wani bawan Allah da ya ce wajen Allah na karanta masa Allah shiga fata malam mai neman taimako ne ya ce don Allah ina neman taimako na kan abinci wallahi ba ni da cin yau bare na gobe ina kaiwa azumi ba na cin komai sai dai na je na karɓi kunu a wajen da ake sadakar kunu shi ne ya ce a taimaka min saboda allah fi sabilillahi in an samu ya ce a baiwa shugaban yan agaji ya san shi kuma ya san da matsalarsa da waɗanda kamar yadda jama'a suka ji malam ya ayyana cewa gobe insha allahu za a rufe wannan tafsir kuma sai a hanzarta isowa da wuri saboda ɗan jawabai da za a yi da amsa tambayoyi ba za a tsawaita wajen karatun ba insha Allah tambayoyi za a amsa sai kuma dan yi jawabai sai a gabatar da addu'o'i sannan kuma har ila yau akwai a yau an kaddamar da rabon kayayyakin marayu tufafi na marayu a wannan majalisi wanda aka gudanar da safe a wannan guri kuma an raba kayayyakin tufafin har a gidajen marayi 156 shi ne waɗanda a yau aka ƙaddamar a wannan majalisi jiya an shafa'a ne ba a sanar da cewa za a yi ba kuma dai orali ma an riga an kira duk waɗanda ya zama da za su ci gajiyar wani abu an kira su a waya ko kuma sun amsa har ma waɗanda ba amsa ba kira sun ba sun zo tun an za a ci gaba da rabawa kafin sallah insha Allah wannan dai shine abin da yake a takaddun da suke hannuna sai masu barar addu'a wani yana cewa malam dan Allah ni ne wani ibtila'i ya same ni aka ɗora min sata alhali ban san komai ba har ta kai da iyaye na suka ce sai na biya don haka na ɗauki ƙadara ta na sayar na ba da kuɗin da wannan nake so malam a sa na cikin addu'a Allah ya bayyana wadda ya ɗauka ni kuma Allah ya bi min hakkina akan duk wadda suka jefa ni cikin wannan masifa to sai wani bawan Allah ma ta text message ya ce yana cikin wata damuwa yana so malam da sauran yan uwa su sanya shi a cikin addu'a Allah ya kawo masa mafita to dai da takaddun suna aljihu na na neman biyan bukatu na alkhairi da masu neman mazaje na kwarai mata duk da cewa malam yayi bayani kuma nan zan yi wani bayani a kota bewar Allah tun farko farkon wa'azin nan ta ta rubuto ta ce tana son mutum mai addini ta yi bayani to amma kuma lambobi biyu da ta bayar duk wadda aka bayar ba a lambobin ba sa shiga don ta sani ko ba ta ga kowa ya je ba lambobin ta duk ba sa shiga mutum biyu ko uku da na tantance na ga da gaske suke na ba su lambar kuma ni ma na gwada gaskiya ba ta shiga ba don haka sai ta sanya da za a karan kallon ayi addu'a
صلاة النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إخواننا المستضعفين في فلسطين هم في جوارك يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وأحرق عليهم صبرا اللهم انصرهم على سهاينة المحتلين اللهم انصرهم على سهاينة المحتلين اللهم أرنا قوتك في اليهود والنصارى ومن شايعهم اللهم أرنا قوتك في اليهود والنصارى ومن شايعهم يا قوي يا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين